الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ke sha takwas ga wannan wata na shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga birnin makka zuwa madina a yau shekara ta dubu da da hudu arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha takwas ko da sha 19 miladiya mun gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a wannan wuri a wannan masallaci jami'u Quba domin ci gaba a cikin karatun da muka saba a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid bayan an ɗauki lokaci mai tsawo ba mu yi shi ba duba ga cewa watan ramadan ya kama fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya agaza mana kuma ya ba mu guzarin kalmomi wanda za mu yi amfani da su wurin isar da sakonsa ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata da ya wuce mai albarka wata ramadan allah ya karba mana su gaba daya ya sanya su a cikin mizan na hasanat mu gaba daya allah ya sa mun kubata daga wanda za su shiga wuta mun shiga jerin wanda za su shiga aljanna gobe qiyam idan ba mu manta ba a can baya mun tsaya a cikin farkon wannan fasali yau za mu fara daga farkon shi kenan قال المؤلف حفظه الله تعالى في فضل أهل البيت وما يجب له
قال المؤلف حفظه الله في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الإمام ابن كثير رحمه الله ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء ثم الذي لا شك فيه نعم ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا
مالا الله كاري سيتي في فضل أهل البيت وما يجب له من غير جفاء ولا غلو wannan fasali zai yi bayani game da abin da ya shafi falala ta ahlul bait ahlul bait su ne iyallan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da masu kama da su wanda suke karɓar sunan ahlul bait kenan wannan fasalin zai yi bayani game da abin da ya shahi falala ahlul bait da abin da ke wajaba akan ahlul bait min ghairi jafa'in wala ghulu ba tare da sakarci akan su ba ko ku ba tare da wawaici ba bisa gare su wala ghulu kuma ba tare da wuce iyaka ba wurin yabansu malace ahlul bait hum alun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam الذين حرمت عليهم الصدقة أهل البيت إذن أكتي أهل البيت سوني إيا لمن زان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa'anda aka haramta musu cin sadaka su ne ahalul bait sadakan nan sawa'un zakka ce a cikin fada ta wasu malamai ko kuma sadaka ce ta tatawu'i bi ma'ana an haramta musu cin zakka wannan babu sabani tsakankanin malamai game da cewa cin zakka a wurin ahlul bait bai dace ba haramun amma zakka ta tatawu'i sadaka wadda ba zakka ba malamai sun yi sabani game da halaccinta ko rushin halaccinta akan ahlul bait wasu daga cikin malamai suka ce babu laihi ahlul bait za su iya cin sadaka ta tatawu'i wadda ba zaka ba wasu malaman kuma suka ce gaba ɗaya haramun ne akan ahlul bait su ci sadaka sawa'un zakka ce ko kuma sadaka ce ta tatawu'i وهم آل علي آل البيت كما سوني آل علي يلن جدا علي بن أبي طالب آئنسا دجيكو كنسا da wanda suke da alaƙa da ‘ya'yansa da shikokinsa. Wa alu Ja'far, haka da iyallan Ja'far ɗan Abi Talib shi wa alu Aqil da iyallan gidan Aqil, wa alu Abbas da iyallan gidan Abbas ‘ya'ya da shikoki kenan wa banu al-harith ibn abdulmuttalib da ‘ya'yan al-harith ɗan gidan abdulmuttalib wa azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa banatu da matayen manzan Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi wa banatuhu da kuma ‘ya'yansa waɗannan su ne ahlul bait ina fata mun gani iyallan manzan Allah gaba ɗayansu sannan iyallan Ali ibn Abi Talib kama daga ɗiyin shi da jikokin shi hatta taba kunnansu sannan iyallan Ja'far da iyallan gidan Aqil da iyallan gidan Abbas da iyallan gidan da iyallaina Banu Harith ibn Abdul Muttalib da matayen annabi gaba ɗayansu da 'ya'yan da ya haifa nasa wannan su ne ahlul bait da ƙaulihi ta'ala saboda faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera innama yuridu Allah usani cewa Allah ya so ne li yuzhiba domin ya tafiyar muku ankum ar-rijs ya tafiyar muku da datti ahlal bayt ya ku ahlul bayt yan gidan babban gida kenan wa yutahhirakum tathira kuma ya tsarkake ku matukan tsarkakewa imana wannan aya tana nuna falala da makana da matsayi na ahlul bait da Allah ya nuna cewa zai tsarkake su matukan tsarkakewa ya tafiyar musu da duk wani datti da bai dace da su wanda ke nuna makanarsu da matsayinsu a wurin Allah maɗaukakin sarki da falalarsu قال الإمام ابن كثير رحمه الله ابن كثير يكي تشوى ألا يشك أنشد رحمة ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن سنن وانا أبدا با wanda zai yi shakkun shi game da wanda yake karatun alkur'ani karatu na nura karatu na fahimta da karatu na ɗauka izina kenan أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يتشي للي مات ين النبي صلى الله عليه وسلم زاس الشقاء أتكين فدا ألا ديتشي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ياتي هكا ندوبا wasu malamai da suke ganin cewa lalle matayen annabi ba sa daga cikin ahlul bait ibn kathir ya ce a'a idan ka karanta alkur'ani karatu mai kyau tare da kyakkyawar fahimta da tsayawa da nura za ka gano cewa lalle matayen annabi sun shiga cikin wannan ayan mai girma da take nuna tsarkaka da kuma tsabtata ta ahlul bait bi ma'ana su masana cikin ahlul bait fa inna siyaqal kalam ka karanta nan
فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال بعد هذا كله واذكرن ما يطلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي بيوتكن من آيات الله والحكمة أي وعل- وعم وع- وعمن بما ينزل الله تبارك وتعالى wa'malan واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة قال قتادة وغير واحد واذكرن, ها واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس وأن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أولاهن بهذه النعمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة فإنه لم ينزل على رسول لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه وقال بعض العلماء لأنهم لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم يريد أنها لم تتزوج غيره فناسب أن تخص أن تخصص بهذه المثية أن تخصص بهذه المثية وأن تف- تفرد بهذه الم... تفرد وأن تفرد بهذه المرتبة العلية ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية انتهى من تفسير ابن كثير
ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace fa inna siyaqal kalami ma'ahunna yace abinda ke nuna cewa wannan ayat ta kumshi matayen annabi yace saboda jerin aya da yadda ta jero labaran ana magana da su ne da matayen annabi ake tunda ayan na cewa wa qarna fi buyutikunna kaga damirin yana komawa ne zuwa gawa matayen annabi in ka ɗauko farkon ayatin ayata talatin da ɗaya Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kaga matashi ayat da batun wa ta fara eh matan annabi Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata aga har yau da su ake wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula sai Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera Ibn Kathir ya ce idan ka dibi shirin yadda ayoyin suka zo da yadda tsarin su ya zo za ka fahimci cewa tabbat matayen annabi suna cikin ahlul bait so da ayoyin ma suna magana ne da matayen annabi dan ayoyin sun fara da ya ina ga yake cewa ya nisa annabi ya ku matayen annabi lastunna ka ahadin minan nisa har yazo karshe yake cewa innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera wannan shine magana ibn kathir da yadda ya fuddo karkashin wannan aya cewa lalle matayen annabi za su shiga daga cikin ahlul bayt yace saboda siyakin zancen da su ake ولهذا قال بعد هذا كله yace saboda haka ya ce bayan dukkan wannan gaba ɗaya wazkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatin lahi wal hikma bayan bayanin nan da ya gabata sai Allah ya ce wazkurna ku tuna ku matayen annabi ma yutla fi buyuti kunna abinda ake karantawa a cikin gidaddajinku min ayatin lahi wal hikma na daga ayoyin Allah maɗaukakin sarki da kuma hikma shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله كوي أيكي دا أبنن دا الله كي سبكر و مدوك كن سركي أكم منزنش صلى الله عليه وسلم في بيوت كن أتكين جد الدجنكو من الكتاب والسنة ندق القرآن دا سنة منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتادة إمام قتادة يتشي وغير واحد da wasu ma daga cikin magabata wa zkurna hadhihi ni'ima ya kuma da yan annabi ku tuna wannan babban ni'ima allati khussistunna biha wadda aka kibance ku da ita bai min bainin nas tsakankanin mutane imana wannan aya tana tunatar da matayen annabi wagga babban ni'ima da Allah ya musu ya kibance su da ita tsakankanin su da sauran mutane annal wahya yunzilu fi buyutikunna ko yanzilu fi buyutikunna lalle wahayi yana sabka a cikin gidajen ku duna sa'irin na sabanin sauran mutanen wa aishatu as-siddiqatu bintu as-siddiq radiyallahu anha ita kuma aisha mai gaskiya yar mai gaskiya Allah ya yarda da ita aulahunna bi hadhihi ni'ma ita ce tafi su dacewa da wannan ni'ima daga cikin matayen annabi kenan وأخصهن من هذه الرحمة العميمة كما إتتي متي كيبانتا دقسام ون الرحمة كمما فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها saboda wahayi bai taɓa sabka ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shimfiɗar wata mata wadda ba Aisha kina daga cikin falalar da Allah ya mata bayan alkur'ani yana sabka a cikin gidaddajinsu to ita ƙur'ani ya taɓa sabka annabi yana kan shimfiɗarta wanda ke nuna ita an keɓance ta da wannan falala tsakankaninta da sauran mata kama nasta ala zalika salawatullahi wa salamu alai kama yadda annabi ya tabbatar da haka Allah ya ji kansa ya masa Allah ya ji kansa da tsira da aminci qala ba'dul ulama wani shashi daga cikin malamai suka ce annahu lam yatazawwaj bikran siwaha lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba auren budurwa ba bayan Aisha mata yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sun taba aure amma Aisha ce kadai annabi ya aure ta bata taba auren wani namiji ba ولم تن ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم babu wani wanda ya taba kwanci da ita wani mutum da ya taba kwanci da ita akan shimfiɗa ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bimana ya aure ta tana budurwa ke yuridu annaha lam tatazawwaj ghayrahu yana so ya nuna muku cewa lalle bata taba auren wani ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanasaba an tukhassasa bi hadhihi almaziya shi yasa sai ta dace da a keɓance ta da wannan maziya wa an tufrada bi hadhihi almartabati alaliya kuma a keɓance ta da wannan martaba maɗaukakiya shi yasa shi ƙur'ani mai girma ya sabka a kan shimfiɗan na na aisha radiyallahu anha wa arda malace lakin idza kana azwajuhu min ahli baitihi fa qarabatuhu ahqqu bi hadhihi tasmiya idan ya kasance matayen annabi suna daga cikin iyallan gidan shi ahlul bait yan gidan babban gida to dangin shi makusanta su suka fi cancanta da wannan sunan sama da matayen shi ina fata mun gane idan han matayen shi sana daga cikin iyalan gidan shi to dangin shi mafi kusanci na jini nashi su suka fi cancanta da ce su ne ahlul bait intaha min tafsir ibn kathir daga nan wannan magana ta kare daga cikin tafsir na al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala sai ma ce
فأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم اسم موضع أذكركم الله في أذكركم الله في أهل بيتي فأهل السنة يحبون ويكرمونهم لأن ذلك من محق يحبونهم ويك ويك ويكرمونهم لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وذلك شرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت
ما لا يتي فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة والجماعة suna son iyallan gidan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa yatawallawnahum kuma suna jibinta su wa yahfazuna fihim wasiyyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suna kiyayewa game da ahlul bait wasiyyan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haythu qala yawma ghadir khum lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ranar ghadir khum ghadir khum sunan wuri ne أذكركم الله وأذكركم الله في أهل بيتي إنا كما كد ألا كما دا إيالان جدانا وإنا تناتركو ألا ملوككين سركي كما دا إيالان جدانا كجرم ماسو كباسو حكينسو كركو توزر تاسو كسوسو ككرماسو kar ku aibata su ko kuma wani abin da yake cin haƙƙinsu ne kenan ahlus sunna wal jama'a suna son ahlul bait ahlul bait suna iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyallan sauran wanda muka karanta bayan bayan suna son su suna cikin tallamarin su za su taimake su za su tallafa musu kuma suna kiyaye wasiyya annabi da yayi akan ahlul bait shine manzo Allah sallallahu alaihi a ranar Ghadir Khum yake ce masahabban shi uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina gama ku da Allah game da iyallan gida ina tunatar da ku Allah madaukakin sarki game da iyallan gida bi ma'ana ku kula da su ku kiyaye haƙoƙin su kar ku tozarta su ko ku aibata su ko ku yi wani abin da ke nuna nakasa su ko kuma cin mutuncin su to haka ahlus sunna suke suna kiyaye wannan babbar wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi game da iyallan gidan shi fa ahlus sunna yuhibbunahu to ahlus sunna wal jamaa inda na gaske ne zaka ga yana son su wa yukrimunahu kuma yana karrama ahlul bait li'anna dhalika min mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramihi saboda girmama su da son su da kaunar su yana daga cikin san annabi da girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dhalika sharta an yakunu muttabi'ina lis-sunnah to hakan yakan kasance ne da sharaɗin idan ya zamanto su ɗin suna biye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ma'ana za su samu girmamawa za su samu kulawa za su samu soyayya idan ya kasance suna bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustaqimina ala al-milla kuma suna da istiqama akan addini ba su fandare ma addinin musulunci kenan kaga wannan shine sharadi na girmama ahlul bait da san su da kaunas idan ya kasance ahlus sunna suna bibiyar sunnan annabi idan ya kasance suna kan addini ba su fandare ma addini ba to wannan wajibi ne ka so su ka girmama su san su na daga cikin san manzon Allah girmama su girmama manzon Allah ina fata mun gane kama kana alaihi salafuhum kamar yadda magabatansu suka kasance kal abbas wa bani kama abbas da ayan shi wa ali wa bani kama yadda aliyu ya kasance wa banihi da ayansa kaga duk mutanen kirki masu riko da sunnan annabi ne mutane ne wanda suke tsaye akan addinin musulunci ba su fandare ma addini ba kenan wajibi ne musu su mu girmama su amma daga cikin ahlul bait duk wanda ya kafirce ma Allah ya fandare ma sunnan manzon Allah ba mu ba san shi ba kaunar shi ba da girmama shi asalin san shi da kaunar shi da girmama shi ya kasance yana san addini kuma yana kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amfanin wannan sharadin yan uwa saboda kullo wasu al'umma da aka samu suna danganta kansu zuwa ga ahlul bait suna ce su sharifai ne ya kun ji ana lafazin sharifi ko imana sharifi dangantaka shi maɗaukakiyar dangantaka ce su ne shurafa mutum maɗaukaki idan aka dubi dangantaka shi ko shakka babu duk wanda ya haɗa jini da manzan Allah da iyallan gidan shi ko ahlul bai ko shakka babu dangantaka shi maɗaukakiyar dangantaka ce sana da haƙƙi na musamman a kan mu musulmi tunda annabi ya yi wasiya game da su yana mai cewa uzakkirukumullah fi ahli baiti to amma yanzu 'yan jabu suka yi yawa an samu makaryata sosai masu kokarin danganta kansu zuwa ga ahlul bait alhalin ba su da alaka da ahlul bait ta kusa ko ta nesa ina fata mun gani karaman misali yau babu wani sufi da ya bayyana a duniya ya samu mabiya sai kashi yana da'awar cewa shi ahlul bait shi sharifi ne shi kan manzon Allah ne babu wani sufi da ya bayyana a duniya sai kaji wannan ita ce dawar shi duk wani dan dariƙa da ya gagara a duniya ya samu mabiya to kalkashin hakan ya yaudare su sai ce shi kan yana daga cikin shikokin annabi kaga ko ya kawo sanadi shi wana ne dan wana dan wana dan wana dan wana dan wana sai ya kai ga ɗaya daga cikin ahlul bait sai ce dan Hassan ko Hussein dan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ba don komai ba don yaudar al'umma ƙaramin misali nan a cikin littafin jawahirul ma'ani na ahmadu tijani shugaban ɗarikar tijaniya alilu harazimi a cikin tarjama ahmadu tijani ke cewa ko shakka babu ahmadu tijani sharifi ne na kudda ko shakka babu ya ce saboda dangantaka shi tana haɗewa da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kokarin kawo sanadin shi har ya danganta zuwa ga wani da ake cin shi Muhammad ana mishi lakabi da an-nafsu zakiya ibn al-Hasan ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib to amma inda suka yi kuskure abinda ke nuna ƙaryar wannan sanadin da suka kirkira don su ɗaukaka sha'anin shehunsu sai suka ce wannan muhammad wanda sunan shi annafsu zakiya suka ce muhammad ne ɗan hassan kuma ɗan hassan ɗan aliyu bin abi talib dan da aliyu bin abi talib yaran shi akwai alhassan kuma akwai alhussein wanda shi wannan muhammad wanda ake malakabi da annafsu zakiya yana daga cikin 'ya'yan Hussein ba daga cikin 'ya'yan Al-Hassan ba suke kaga daga nan suka gwabci daga nan tabbata sanadin da suka yi kokarin su kawo ƙarya ce ina fatan kuna gane eh aske kuna gane ku to shi Ahmad Tijani so ya nuna cewa shi sharifi ne yana daga cikin shikokin annabi sai kokarin kawo iyayen shi da kakannin shi har ya dangana su da Ali bin Abi Talib da ya fara zano su Ahmad Tijjani dan wane dan wane dan wane dan wane sai da ya kai ga wani Muhammad wanda Muhammad kin yana da lakabi da annafsu zakiya sai ce wannan Muhammad dan Hassan kuma dan Hassan dan Ali bin Abi Talib wanda daidai shine wannan Muhammad annafsu zakiya dan Hassan ibn al-Musanna dan Hussein dan Ali bin Abi Talib wannan shine daidai kamar yadda malaman tarjama suka kawo rayuwarsu kaga sai ya gwabce daga nan sai ya ce wannan Muhammad annafsu zakiya yana daga cikin ƴaƴan Hassan wanda shi kuma yana daga cikin ƴaƴan Hussein bin Ali bin Abi Talib bayan ya kawo wannan sanadin na ƙarya yanzu sai yake so ya ƙara girmama abin ya faɗaɗa shi ya ce tuna game da manzan Allah a cikin jawharul ma'ani wanda darul fikir suka buga safaha ta goma sha takwas yake cewa na game da manzan Allah kiri da musu na ce mishi ba wai makwalki ba fa ido da ido zance da zance baki da baki ya ga annabi ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin wai ni ina daga cikin danginka sai ya ce annabi ya ce mishi anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan kai dana ne da gaske kai dana ne da gaske har su uku kaga wannan ko shakka babu duk mai hankali ya san mecece wanga zancen ƙarya ce tsakanin ahmadu tijani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa kusan shekara dubu da ɗari uku annabi ya mutu shekara dubu da ɗari uku sannan aka ahi ahmadu tijani saboda shi an ahi shi shekara ta dubu da ɗari da hamsin shekara ta dubu da ɗari da hamsin sannan kuma ya da'awa ganin annabi kiri da musu annabi ya ce mishi kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske wanda ko shakka babu wannan ƙarya ce dalilai da dama suna nuna wannan mutum babban mayaudari ne kuma makareci yaushe annabi zai fito wurin ahmadu tijan dan ya ce mishi kai kana daga cikin jikokina ko kai ɗana ne alhalin bai fito ba zuwa ga mafi soyuwan mutane zuwa gare shi sune sahabban shi abu nawa suka faru a tarihi wanda inda annabi na fitowa a ce ya fito bai hito ba misali na farko abin da ya faru bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sabani tsakankanin almuhajiruna da al'ansar na cewa wa za ya hukumci wa za ya zamantowa shugaba khalifan annabi annabi na mutu abin da aka fara yake ana nan ana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin al'ansar sun hadu suna tattaunawa wane ne shugaba bayan mutuwar manzo Allah almuhajirun suka yi kokari suka garzaya suka shi da wuri can aka fara tattaunawa wa zai kama khalifanci bayan mutuwar annabi kan haka sai da gawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kwana uku ba abin ne ta ba akan cewa wane ne khalifa ana ta shawara muhajiruna suka ce muka fi cancanta da shugabanci bayan mutuwar manzo Allah mutanen madina suka ce mu ya kamata mu jagoranci karshe wani ya ce a samu shugaba cikin ku a samu shugaba cikin ana ta sabani tsakankanin su to dan Allah in annabi na fitowa ya zo ya ce ma Ahmadu Tijani kai ɗana ne dan mi ba zai fito ba a wannan lokacin ya ce masa habbai ga wanda ya dace ya zama to khalifa bai mutuwa can ya kamata ya bullo ko nan karshen zamani to ya bullo a can kuma zai bullo akan mafi dattin mutane mayaudara ka kushe ka babu kare ci an yi ya kuka na ban mamaki bayan mutuwar manzon Allah an zub da shinin sahabbai maɗaukaka daga cikin masoyin shi yaƙi ya faru tsakanin Usman bin Affan da wasu daga cikin munafikai suka tuhumce shi kan cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza bisa mulkin shi hakan ya bari zuwa ga zub da shinin shi suka kashe shi dan me annabi bai fito a wannan lokacin bai ce kar ku kashe shi an yi yakin sufai an yi yakin jamal yaƙi ne da ya faru tsakankanin sahabbai wanda an zub da jinin sahabbai da dama Allah ya shi kansu gaba daya kuma sahabbai ne da sahabbai Allah ya gafarta musu dukansu wanda ya kashan da wanda aka kashan duka sana gidan aljanna a wannan lokacin jini mun san kima shi a cikin addinin musulunci da girman shi da yadda addini ya ba jini kariya da kuma rayuwar mutane kaga an annabi na fitowa zai zo ya raba wannan matsala da ta sa aka karkashe sahabban shi amma bai fito ba yanzu karshen zamani zai fito ya ce ma Ahmad Tijani kai dana ne kaga ko shakka babu wannan mutum in kana da wayo kana da hankali zaka tabbata munafiki ne mai yaudari ne makaryaci ne ta daccen mai yaudari ne Fatima radiyallahu anha ta samu sabani da Abubakar Siddiq kaga abubakar shine mafi soyuwa daga cikin mazaje a wurin manzon Allah annabi kuma yace Fatima a wurin shi tamkar tsoka cikin shi ce saboda yake son yana kaunarta sai aka samu sabani tsakanin abubakar da Fatima bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci Fatima ta zo ran abubakar ta ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro na dukiya a raba a bani kasuna abubakar yake ce mata ai annabi kafin ya bar duniya ya ce nahnu ma'ashiral anbiya la nuraf ma taraknahu sadaqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mu taron annabawa ba a cin gadan abinda muka baro na dukiya duk abinda muka baro akan bar shi ne tamkar sadaka hakan ya bata ma Fatima rai wata riwaya ta ce ta daɗe koko sai da ta mutu bata ma Abubakar magana ba ta samu damuwa ko bata samu damuwa me ya kamata in annabi na fitowa zuwa Ahmad Tijani yayi a wancan lokacin sai ya fito ya ce ya Fatima ni na ce ma Abubakar ba a gadan mu annabawa abinda muka bari sadaka ne ko ya ce ma shi Abubakar Fatima ta fusata bata ji daɗi ba ba ta wani kasa amma ba ɗaya da ya faru sau da annabi bai dawo bayan mutuwa shi zo ta tamna da sabon shi ta yaya zai dawo a lokacin Ahmad Tijani wannan zai nuna maka wannan mutanen ƙarya ce to ahlul bait ana son su ne idan kasance suna son Allah da manzon shi ana girmama su ne idan suna girmama sunnan manzon Allah kuma suna kan musulunci amma idan suka sake musulunci irin na Ahmad Tijan da masu kama da su da masu da'awar ƙarya cewa su halul baiti ne ba mu ba su bale girma masu ba kamuna ma bale ma har mu girma masu kaga Ahmad Tijan ko shakka ba baya daga cikin wanda za a girmama bale a so shi so da makaryaci ne kuma bai zo akan musulunci ba dan ya tahiyar da mutane akan turba ta musulunci ya zo ne ya kafa su akan shirka da kuma mummunan addini da ke nuna cewa komai Allah ne Allah ke shi mai kare shine ma da yace sharadin san su da kamnarsu shine ya kasance mutane ne su ahlul bait wanda suke kan sunnan manzon Allah kuma suna tsaye akan addinin musulunci kama kana alaihi salafuhum kama yadda magabatan suka kasance kama Abbas da ƴaƴansa da Ali bin Abi Talib da ƴaƴansa mala yace wa amma man khalafa sunna amma fa duk wani ahlul bait ko sharifi da ke da'awar sharifantaka da ya zo ya saba ma sunnan annabi walam yastaqim ala din kuma bai tsaya ba akan addini fa innahu la tajuzu muwalatu bai dace ba a so shi a jibance shi walau kana min ahli albayt koda ko da gaske shi ahli albayt koda ya kasance kai jikan annabi ne da gaske da ya zama to baka bin annabin baka addinin musulunci to haramun ne a girmama ka asuka da bale mai da'awar cewa shi ahlul baiti ne kuma ba ahlul baiti kin bane malace fa mawqifu ahlus sunnati wal jamaa min ahlil bait mawqifu al-i'tidal wal insaf matsayin ahlus sunna wal jamaa game da iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne daidaitacce kuma matsayi ne na adalci yatawallawna ahlad din sukan so ma'abuta addini daga cikinsu su والاستقامة منهم لون سكي دا استقامة دا جن أهل البيت ويتبرؤون ممن خالف السنة سنا برنتا دا دوان وان دا سابا ما سنة دا جن أهل البيت وانحرف عن الدين كما يا كوتي مع الدين ولو كان من أهل البيت كودا ويا كسنتينا دا جن إلا من الله صلى الله عليه وسلم فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول لا تنفعه لا تنفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله saboda kasancewar shi shi na daga cikin iyallan manzon Allah da kuma dangin annabi mafi kusanci a wurin shi wannan abu ba zai amfane sa da komi ba har sai ya tsayu akan addinin Allah ina fata mun gane kasancewa ka kai makusancin annabi ne kana daga cikin ahlul bait wannan shi kadai ba zai amfane ka ba sai ya kasance kana tsaye akan addinin musulunci kana kiyaye sunan zan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqad Abu Huraira Abu Huraira ya rawaito radiyallahu anhu Allah ya rada shi kale yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa an wa anzir ashiratakal aqrabin shi bakaranta shi ko
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا والحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه لم يسرع به نسبه ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريق الروافض الذين يغل يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم عصمة ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويط ويطعنون فيهم ويطعنون فيهم ومن طريقة المبتدعة والخوافيين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله
مالك روى أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رويت حديثي ألا ردشي قال يكيتشوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tsaya lokacin da Allah ya saukar masa da wannan ayar da ke cewa wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargade danginka al-aqrabin mafi kusanci a wurinka gargada su game da azaba Allah idan har ba su bauta ma Allah ja hankalin su gaya musu su bauta ma Allah shi kadai kar su yarda su mutu suna shirka da Allah idan ko suka mutu suna shirka da Allah Allah ya tanadin azaba ga wanda suka mutu suna kafirci da shi ga gargadin mutanen ka na gida kenan lokacin da wannan aya ta sabko qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye ya ce ya ma'shara quraish ya ku taron quraishawa aw kalimatan nahwaha ko wata kalma wadda ke kama da wannan mana mai rawa shi Abu Hurairah ce manzo Allah ga abin da yace yace ya ma'asharata ya ma'ashara quraish ko kuma wata kalma mai kama da haka shi dai ya tara quraishawa yana mai kiransu yace da su ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a ku tsamar da kanku ku ceci kawunanku la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ku ba da komai a wurin Allah matuƙar ba ku mutu kuna masu imani da shi bi ma'ana ku bauta ma Allah ku yi musulunci ku tsaye akan abin da ya ce ku yi ku nisanci abin da ya hane ku in ba haka ba kusancin ku da dangantaka ku da ke tsakanina da ku ba za ta sa in amfana muku komai ba a gaban Allah ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas dan Abdul Muttalib la uni an min Allah shay'a ba zan iya amfana maka komai ba a wurin Allah ya safiyata ammata rasulillah ya ke safiya ya ke safiya am am am me yake cewa tantin manzan Allah ko me yake cewa tantin da Hausa ko shi yar uwan yar uwan baban manzan Allah ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire ta yace ya ke safiya ‘yar uwa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam la ughni anki min Allah shay'a ba zan iya amfana miki da komai ba a wurin Allah kaga sai kira Abbas ya keɓance shi kasancewa dan uwan shi ne na uba ya kiri Safiya ya keɓance ta kasancewa ‘yar uwar babansa ce danginsa ne na jini to ku sani dangantaka ta da ku ba za ta sa in iya amfana muku komai ba a wurin Allah matuƙar ba ku mutu ba kuna masu imani da Allah wa ya fatimata bintu muhammadin ko binta muhammadin ko wa ya fatimatu bintu muhammadin ya ke fatima yar annabi muhammad kaga sai ya keɓance ta kasancewa yarsa ce ta jini ko yarsa ce ta tsatso sali ne min mali ma shi'ti roƙanni daga cikin dukiyata duk abin da kike so roƙanni daga cikin dukiyata duk abin da kike so kike kamna la ughni anki min Allah shay'a amma bazan iya amfana miki komai ba auren Allah kasancewa ki yar manzon Allah to tsamar da kanki ta hanyar bauta ma Allah ta hanyar yin imani da shi amma kasancewa ki ƴata hakan ba zai sa in amfana miki komai a wurin Allah ba matukar biki mutu ba kina mai imani da Allah ko mai bauta ma Allah kaga wannan hadisin yana bayyana maka cewa lalle dangantakarka da annabi kawai ko kasancewa ka kana daga cikin shikokin annabi kawai hakan ba zai sa ka tsira ba gobe kiyama ko annabi ya amfanar da kai da wani abu matukar baka mutu ba kana mai imani da Allah ba abin da zai cece kai tsirar da kai gaban Allah ya sa ka shiga aljanna ba za ka shiga wuta ba shine kai imani da Allah kana mai bauta ma Allah har mutuwa ta riske ka amma ka makale ma dangantaka da kasancewa ka kai ahalul baiti ne jikokin annabi ne ko ku sharifai ne wannan shi kadai ba zai amfane ka ba gaban Allah kaga wannan hadisi ya fito da abin karara cewa dangantaka ita kadai ba ta amfani kenan kai mai da'awar cewa jikan annabi ne wannan jikan kadai ba zai amfane ka ba matukar baka tsaya kan sunna ba shi yasa duk yan bid'ar da suke da cewa yau su jikokin annabi ne kama daga yan ɗarika da yan shi'a a yau zaka gane su duka ba kan tafarkin annabi suke kuma duk abin da ke haramun zaka ga suna ji mishi balma duk abin da ke shirka zaka ga suna ji mishi da da'awar cewa su jikokin annabi ne kuma abin da zai fito maka da ƙaryar su ƙarara da wallansu a fili ahalul bai an haramta musu cin sadaka su kuma sun rayu ne akan mi cin sadaka ba dai dan kasuwa daga cikin su ba dai ma'aikacin gwamnati ko wani mai aikin zai samu kuɗi karkashin shi kawai suna ci suna sha ne kalkashin cewa su ahlul bait ne ta hanyar kawo sadaka wanda haramun ne cin sadaka ga ahlul bait amma ka je ka ga wurin ziyarar gidajen su ka gani makabartarsu ne in gidajensu duk in ka ji akwai akwati na sami sadaka a ciki kaga sai mu fara cewa to kai fa hadil bait fa wannan akwatin da ka aji ba gaskiya bane annabi ya nuna cewa lalle sadaka bata dace dawa ba da hadil bait kaga wannan shine yaudar da suke ma al'umma yau kuma zaka samu duk wani sufi fitacce a duniyar nan yau wala zaka ga mawadaci ne mai kuɗi ne sau da cin sadaka da kuma aikata tsubbu da sihiri wannan shine shahararren aikin da suka shahara da shi yana da wahala ka samu sufi ko shehun ɗarika wanda baya tsubbu yana da wahala dukan su yan tsubbu ne Allah ke shi mai kare wal hadith da kuma hadisin da yazo yana mai cewa man batta'a wan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi to dangantaka shi ba za ta gaggautar da shi ba wanda bai tsaye aiki bai bauta ma Allah ya yi abin da ake so ya yi a nan gidan duniya to wannan dangantaka kona ba zai amfani shi ba kenan kar ka yi sakaki ka tashi ka yi aiki kawai idan ka yi sakaki ka yi jinkiri ta hanyar aikata sakaki to dangantakarka ba za ta sa ka samu matsayi ba gobe kiyama aikin ka ne kawai zai tsiratar da kai mala yace wa tabarra'a ahlus sunna wal jama'a min tariqati rawafid haka ahlus sunna wal jama'a sun barranta ba su ba ɗarika ta arrafida arrafida su ne shi'a al-ithna ashariya al-imamiyya ko al-ja'fariyya ahlus sunna wal jama'a sun barranta da su ba su ba su الذين يغلون في بعض أهل البيت wanda suke guluwi suna wuce iyaka daga cikin wani sashe na ahlul bait suna allantar da su yau idan ka duba ɗan shi'a da so ɗan ɗarika za ka ga suna roƙon ahlul bait a matsayin Allah irin abin da ba a makowa sai Allah za shi suke ma ahlul bait saboda wuce iyaka wurin girmama su za ga ɗan shi'a sun shahara da ya usain ya usain suna roƙon shi kuma bayan Allah to ahli sunna sun barranta daga barin yan shi'a ba su ba dan shi'a wanda suke wuce iyaka game da wasu daga cikin ahlul bait wa yad'una lahum al-is lahum al-is isma kuma suna da awar cewa su ahlul bait suna da isma isma shine ba sa laifi tunda ka yi su ba san wani abu sunan shi kuskure wanda kaga wannan ba gaskiya bane babu mutanen da suke da isma sai annabawa da manzanni duk wani wanda ba annabi ba manzo ba to zai iya yin kuskure zai iya yin daidai to amma shi a rafida a imma nasu a wurinsu ba su kuskure ba su laifi ba su zunubi wanda ba gaskiya ba ne ina fata mun gani wa min tariqatin nawasib haka ahlus sunna wal jama'a sun barranta daga dariqa ta nasibawa nawasib sune wanda suke kulla adawa da ahlul bait sakamakon da aka samu yan shi'a kasa yan shi'a daga cikin sahabbai sai suka zaba ahlul bait da daidaikun sahabbai wanda a wurinsu su kadai ne sahabbai kuma su kadai ne musulmi sauran sahabban duka a wurin 'yan shi'a kafirai ne wurinsu abubakar kafiri ne umar kafiri ne uthman kafiri ne aliyu shi ne nasu da fatima da alhassan da alhussein da wanda suka biyo ta ƙasarsu amma sauran a wurin 'yan shi'a duka kafirai ne kaga ahlus sunna ba shi ba 'yan shi'a kenan so da ahlus sunna duka yana ci masahabbai radiyallahu anhum wa radu an duk wannan ashabi sahibi da aka ambata zaka yace radiyallahu an suna san sahabbai duka suna kaunarsu suna girmama su sabani yan shi'a to annawasib su kuma sai suka ki ahlul bait sakamakon yan shi'a suna zagin sauran sahabban sai suka ce a to mu bari mu zagi wa'anda kuke san kenan kaga ya suka fada cikin irin tarkon da suka fada ciki tunda yan shi'a rafida suna kafarta abubakar da umar da Uthman su ma nawasib sai suka ce aliyin naku shi ma kafiri ne kaga sai suka fada cikin irin abin da suka fada cikin shi wai sakamakon jin haushin suna kafir da sauran sabban su ma sai suka ki sauran sahabban ahlul bait wanda su ɗan rafida suke so wanda kaga hakan kuskure to ahlus sunna sun barranta da ɗan shi'a rafida haka sirrin barranta da annawasib الذين ينصبون العداوة لأهل البيت وأن سكي كفى أداوة أهل البيت المستقيمين وأن سكي كان الديني نقسكي ويطعنون فيهم كما سنة سوكسو هكا أهل السنة سنبرنت من طريقة المبتدعة دقى هنيوين أم بدعة والخرافيين da mutanen banza sakarkaru alladhina yatawassaluna bi ahli albayt wanda suke tawassuli kamun kafa da ahli albayt ويتخذونهم أربابا من دون الله كما سنة ركان أهل البيت ألو لي كما باين الله كاقا أهل السنة سنبران تدا دكا إرا إرا وأن قمتانا ما فأهل السنة في هذا الباب وغيره على النهج المعتدل أهل السنة أتشين ونن باب دوان ونن باب ما ذاك قصنا كان تربة ديديتتا والصراط المستقيم كما سنة كان هنيا ميكاكا alladhi la ifrata fihi wala tafrid hanyar da babu sakaki a cikinta kuma babu wuce iyaka a cikinta za su so iyallan annabi za su so ahlul bait so gwalgwadon yadda shari'a ta ce a girmama su ba sa wuce iyaka game da sha'anin su kuma ba sa walakanta su ko su zage su suna tsakatsakiya ba su kama da yan shi'a masu kafarta sahabbai ba su kama da annawasib masu kafarta ahlul bait su sukan so ahlul bait gwargwaron yadda suka so Allah da manzon shi suka ki ahlul sukan ki su gwargwaron yadda suka ki Allah da manzon shi wala jafaa wala ghulu manhajin ahlus sunna babu jafa'i wa wawaici a ciki kuma babu ghuluwi wuce iyaka game da ahlul bait fi haqqi ahlul bait wa ghairihim a cikin haƙƙin ahlul bait da wasun suma ina ga lokacin kiraye ko ai kira kenan yawa sai ma da ya ce ahalus sunna wal jama'a ba su guluwi cikin haƙƙi na ahalul bait wa ghairihim da wasu ma daga cikin ahalul bait wa ahalul bait almustaqimun yunkiruna alghuluwa fihi ahalul bait yallan gidan manzo Allah ko jikokin shi wanda suke da istiqama mutanen kirki zaka ga suna kyamai yin guluwi game da sha'aninsu su ma ba su so a wuce iyaka game da lamarinsu ba su so ka wuce iyaka game da sha'anin su kasancewa su shikokin annabi ne wa yatabarra'una min al-ghulat su ma suna barranta ga duk wani wanda ke wuce sha'anin addini game da lamarin su ko yake guluwi game da lamarin su faqad harraqa amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu al-ghulat alladhina ghalaw fihi bin nar abinda ke nuna gaskiya hakan na cewa ahlul bait ba sa son a dinga wuce ko a dinga guluwi game da sha'aninsu Ali ibn Abi Talib ya kona wasu daga cikin wanda suka wuce iyaka game da sha'aninsu da wuta akwai wasu a zamanin Ali ibn Abi Talib wanda suka wuce iyaka game da sha'anin ahlul bayt saboda san su da kamnarsu har ya kai suna allantar da su Ali ibn Abi Talib ya sa aka kamo mushi su aka hura rami da wuta ya dinga tura su a ciki yana kashe su wanda ke nuna shi ahlul bayt in na kirki ne shi kan annabi in na kwarai ne za ka ga baya san ana wuce iyaka game da sha'anin shi amma yaushe shi ka annabi zai zo ya zama wani ya zo ya mashi sujudi ko ya mashi ruku'i a ce wanga jika annabi ne na gaske wanda kaga ai mushriki ne mutumin banza ne sujudi ko ruku'i wani abu ne wanda Allah yake banta da wannan abu shi kadai ake kaskanta kai a gaban shi ka nuna kai ba kowa bane bawa ne daga cikin bayan shi wanda ya zama dole ka bauta mishi to yaushe zaka zo gaban wai shi kan annabi kai sujuda yayin da awa cewa shi shi kan annabi ne kamar yadda ya faru ga ɗayar Bauchi da je ziyara a wata ƙasa daga cikin ƙasashen Najeriya ko ta sha daga cikin shawun Najeriya ɗaya daga cikin mabiyansu sujuda ya mishi kai tsi sujuda ya mishi wanda kaga ba a makuwa sujudi sai wa sai Allah ka yarda a maka sujudi kake inkarin haka kafirci to yaushe shi kan annabi za a mashi haka ya shiru ya zai faru kenan kaga haka ya faru ba jika annabi ne ba jabun ne na banzan da ke shi yasa ali bin abi talib ya kona wasu da wasu daga cikin mutanen da suka wuce iyaka game da sha'anus wa aqarrahu ibn abbas radiyallahu anhu ala qatlihi ibn abbas ya tabbatar da aliyu akan kashe su da yi ya yarda da cewa abinda Aliyu yayi na kashe waɗannan mutanen gaskiya ne ya dace kashe su saboda sun wuce iyaka game da sha'aninsu walakin yara qatlahum bisayfi badalan min at-tahriq sai da ibn abbas yana ganin cewa kashe su da takobi shi yafi dacewa sama da kona su da wuta saboda babu wanda ke azaba da wuta sai ubangijin da ya halicci wuta ina fata mun gane kenan ibn abbas yana ganin cewa lalle aliyu kashe wannan mutanen da kai ya dace amma da a ce da takobi ka kashe su sama da kona su da kai da wuta saboda ba wanda ke kona mutum da wuta sai ubangijin da ya halicci wuta wa talaba ali radiyallahu anhu abdullahi bin saba رأس الغلات ليقتله لكنه هرب واختفى أوان تلوكة علي بن أبي طالب يانيمي عبد الله بن السبع shine shugaban wanda suka yi guluwi game da sha'aninsu ya nemi inda yake ya sa a nemo mercy a nemo mishi shi don ya kashe shi sai da ya tsere ya buya yana wancan lokacin ga ibn saba kina babban munafiki ne wanda shine ya kawo wannan fitintunin a cikin addini Ali bin Abi Talib ya nemi shi sosai ba dan komai ba dan ya kashe shi amma sai gudu ya buya wannan kaga dalili ne wanda ke nuna cewa ahlul bait mutanen kirki ne in dai mutanen kirki ne wanda suka tsaya akan addini suke kan sunnan annabi to ba sa son kowa ya zo yana girmama su sama da kima ba za su yarda za su tsayar da kai ne akan haddin shari'a ba za su taimaka maka wurin ka saba ma Allah madaukakin sarki yana ganin za mu dakata abinda ku faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wa alaikumus salam wa rahmatullah